العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau ɗaya ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa idan ba manta ba dai muna cikin wannan risala kashe na biyu na risalan shine bangaren zulmatul ma'asi bayan an gama nurut taqwa dama malamin ya ce littafin kashi biyu ne to muna cikin kashi na biyu sannan kuma muna cikin al-matlabut salis shine madakhilul ma'asi wanda je mun dauki na daya an yi bayani akai gwargwadon abin da Allah ya saukaje mana yau za mu dauki kashi na biyu shine saniyan abwabu shaytan allati yudkhilu an-nasa ma'aha ila an-nar talata kofofin da shaytan ke bi wanda ta waɗannan kofofi ne yake shigar da mutane wuta kofa uku ce Allah ka tsare mu waɗannan kofofi na shaidan guda uku duk ta nan wurin inda aka yi sa'e sa'a to zai ga sai ya kai mutum wuta saboda haka kofofin nan shine kashi na biyu madakhil din sa bayan an faɗi waɗancan guda shida na jiya na sura ta hanyar ido hanyar kunne ta hanyar harshe ta hanyar baki ta hanyar hannu ta hanyar kafafu waɗannan su ne shida akan na farko wanda suke liƙe da annabsul amara lisu'i ko wanda shedan ke bi ta nan wurin annabsul amara wadancan shi da kenan na jiya to yau wannan sirar nashi ita ma wata kofa ce allati yudkhilu an-nasa ma hanna ay ila na ila na wanda su ma wannan kofofi ta nan shedan ke shigar da mutane wuta hanya ta farko shine babu shubuhatin awrasat shakkan fi dinillah babin ta kofar shubha wadda har za ta sa mutun ya koma yana shakkan wasu abubuwa a cikin addini wannan ita ce hanya ta farko ta yadda shedan zai biya sama mutun rudani ga nusus ga komi a fili shi kuma a sa mai shubha da ya samu wannan shubha sai ya koma yana shakkan abubuwa da yawa na addini misali kamar yanzu a wannan zamani akwai mutanen da zaka ji ana magana da su ce su ba su ga yadda za a ce za a yi azaba kabari ba domin an an je kabari ba a riga an yi hukunci ba to ya za a yi hukunci gabanin a yi wa mutum hisabi suna auna abin da duniya cewa ba a kai mutum kurkuku sai bayan an mashi shari'a alkali ya gama hukunci sannan sai ga hukuncinsa to sai su yi musun azabar kabari su ce ba za a yi ba su yi musun abubuwa da yawa wani ma ya rika cewa to ai cikin kabari da ake cewa mala'iku za su shiga sai ya ce maganganun da ake faɗi ku ji wa manzon Allah ne ya faɗi magana amma sai ya ce wai maganganun suna contradicting juna a tambaye shi menene wajen contradiction din nan ya ce to an ce mala'iku manya manya ne suna da girma to wannan kabarin kuma dan tsut ya za a yi su shigo kabarin har su zo su tada mai kabarin a ciki shi kanshi mai kabarin ya tashi zaune a ciki wannan dan kabarin ya tashi zaune a ciki ya za a yi a tada shi zaune a ciki kuma sannan mala'iku masu manya-manyan jiki su zo ba ku taba ji wani to haka za su ce kaga da an samu gabo akai mai wannan maganar nan shikenan sai ce gaskiya fa gaskiya fa sai da sai da tambaye shi kuma to ya aka suka shiga cikin maman shi da cikin maman shi da kabarin wani yake girma ya aka da Allah ya sa sai ya ce su shiga cikin cikin su hura rai su abinda za su yi kuma suka je kuma sannan ta ya aka yana cikin aka tada shi har ya fito kuma aka yi mai wannan zane-zanen din na jikin shi aka yi mai kunne aka yi mai idanu aka yi mai komi duk a cikin wancan dan karamin cikin sannan ma shi ma yana dan karami a cikin cikin ma to haka aka yi wannan na min babu haula saboda haka babu sheka Sheikh Wahid Abdulsalam Bali yayin littafin sa da ake cewa al-muftakirat wannan tunani ne kawai aqaliyat ne na mutane suka kwabo aka ta ba su amsoshi in ba da irin wannan ba ba ka iya ba wani amsa in ya bugo ma wannan shirman dole ka sallama masa saboda kai yake musun waɗannan abubuwa su ce babu yayin maganar sirati a ce gashi dan siriri gashi kaza sai su auna su ce duk duniya wata gada za a yi a ce duk ɗan duniya su hau bisan ta kuma wata balle ba sun manta da duniya ‘yan adam ke yin gadan can ko ba ‘yan adam ba ne suka yi gadan kuma me yasa sama bata ballo ba ita da mai ita yi abin shi ta taba ballewa to kuma saman kayan da take dauke ya fi kayan da kasa take dauke tunda mala'iku sun fi mu yawa to me yasa bata ballo ba ita saboda haka mai abin ya ce zai abin shi ko ka gane ko baka gane ba in dai ya tabbata Allah ne ya ce manzon Allah ne ya ce to ka sallama kawai amma gano sai yadda abin yake sai wanda aka so ka gane nan nan muka yi magana nan banu isra'ila da kansu su suka ce in an tambayi annabi tambayoyi guda uku in ya amsa biyu ɗaya bai amsa ba shi ke nuna Allah ya aiko shi suka tambaya suka ce idan aka tambaye shi game da abin nan ashabul kafi zai ba da labari aka tambaye shi game da zulkarnaini aka ce zai ba da labari ya ba da labari suka ce amma tambaya ɗaya ba zai ba da labari ba haka kowa ya tsaya iya nan الروح ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا tutun da ilimin kaɗan aka ba mu don me za a ce komi sai ka tambaya in baka gane baka ce babu to shedan ne ke sa mutum wannan shubha ya kiyarda da abubuwan da aka ce saboda ya halaka mutum ya fito ko na biyu babu shahawatin sai kuma babi wancan shubha ne na farko wannan na biyu babi ne na sha'awa shi kuma aurata taqdimal hawa ala ta'ati llahi wa marbatihi wanda wannan kusan ma illa mu ce inna kullun fiha illa man rahimahullahu ta'ala babin sha'awa wanda babin sha'awan nan zai gabatar da son rai akan yi ma Allah da idan aka ci karo kai kana so Allah na so sai ka rinjayar da abin da kake so akan abin da Allah ke so ba ma yi wa marbatihi da yarda Allah tabaraka wa ta'ala dazunan da rana muke magana kalle yanzu na aka je idi aka ce ba mutane liman ya gama ai ma ba wai sai an sanar da mutane ba abu ne sananne kowa ya sani duk wanda ya shekara arba'in bai san in an je idi in liman ya gama ya gama sallah taki zai kudu ba ba to amma ba kullum sai an yi fama da mutane su zauna ba sai an sanar da su ku zauna jama'a dan girman Allah ku zauna liman zai kudu ba liman duk da haka wasu a gaban ma suke za su tashi zazzage shimfi da su tafiye su su banza da maganar nan a kwanan ya masu cewa su zauna suki amma da za a ce in an yi sallah an gama bana a wannan idin ko ba a sanar ba baɗi a ce da aka yi idi an gama sai aka ce ga sako daga gidan gwamnati kowa dubu hamsin hamsin kana ganin baɗi sai an ƙara sanarwa ku jira na'am sai an jira ibrahim sai an jira a ce ku jira ku ansa kuma sun san za a ansa ko kuma hawan ya samu liket daga gidan gwamnati an ce gwamna da kanshi ya ce zai kai ziyara masallacin idi halin da ake ciki yayi tsanani zai ba mutane kyauta goron sallah da kanshi zai bi sahun farko da sahu na biyu ya raba masa dubu hamsin hamsin goron sallah kana ganin wani zai wasa a tashi a sallame har sai an ce mai zauna saboda a yanzu kyauta shekara mai zuwa wani kan zai kwana sammakon ina kan zai kwana akwai ba Allah da ci Allah ji kanshi ba wancan shekar muka yi magana na ce mai ga za a yi di ana ruwa ana kaza na ce wani ba za su je ba za su zaman su ce saboda uzuri su ba su samu daman zuwa ba ruwa ya hana sai na ce mai yanzu ba inda za a ce a sultan bello za a yi sallar idi amma akwai labarin za a zo a yi rabon dubu hamsin hamsin ina za ka yi sallah ya ce wallahi malam tsakani da Allah ba zan boye ma ba sawa zan yi a kai ni tun da daddare in kwana can saboda ya samu gaba-gaba in za a raban nan a fara bashi to amma ka gani ya ka gani to duk wannan ka auna shi da sauran abubuwa lokacin da aka zo lokacin sallah asuba yayi ka ki fitowa kai sallar nan fifita abinda kake so kai akan abin da Allah ke so tunda Allah ne yace yana neman ka da lokaci kaza in azhur ne ana neman ka karfe kaza in la'asar ne ana neman ka karfe kaza in magariba ce ana neman karfe kaza yanzu nan wani idan aka ce shugaban kasa ya bashi appointment a presidency ina tabbatar ma tun gobe zai bar garin nan yaje can Abuja ya nemi wurin kwana ya kwana saboda ranar Monday kuma da sassafe har sai ya nemi hanyoyin da zai shirya ƙara shirya abun nan kada ya samu matsala cikin ranar lahadi zai ta neman yadda za a sauƙaƙe mai yadda zai samu wannan appointment din ya haɗu da shugaban ƙasa haka ne ko ba ka bane to me kake tunani idan shugaban ƙasa ya yi ma alkawari bai yiwa abin ya canza kana ma iya in Allah ya ga dama ya yi ma alkawarin ba shi ya saba ba a'a ba a so ya yi ba ne ka tarar ya mutu ko bai da lafiya in Allah ya ga dama abin ba zai yiwu ba zai yiwu ba ko kuma lafiyar shi lau ma ya ce kai a ce maganan nan kai jumma wanda zai ganni yau ni kuma ina da wani abu wani abu an yi min waya zan wuri kaza sai dai kaga motar ta wuce kawai duk ku tashi gaba ɗaya in kun ga in kun yi sa'a ku samu wanda zai maku jawabi in ba ku yi sa'a ba zaman ku na banza kun gaji ku tafi kuma gobe ka dawo bayan nan to kuma ma su har alkawari ke zare su in shi ya kira in aka baka alkawari ka je ka cika wannan takardai aka kai gaban shi kuma an san zaka shiga baka yi saka tafi ba sai in shi ya zo ce kuma ba zai ganka ba haka ne ko sai in su suka ce da kansu to sun fasa ganin ka amma ka kai takarda gaban shi ka tafi malam bashir ai kai ma ka sani ko eh to to da zai yi ba to haka fa za a yi haka ya ka gane karatun haka fa za a yi kaje da yace yace an je masallacin juma'a ana ruwa wasu na waje na ta jikewa ga wasu zaune ciki hankalin su kwance saboda sun je lokacin da aka ne saboda su ya kamata su je sun je suna ciki shi ne ya kwatanta ce yanzu fa in Allah kai mu lahira fa haka ba za a yi kuma wallahi haka za a yi a lokacin da wasu ke zaune cikin wannan inuwan ta al'arshi har da tufa da ake ba su a ba su dan abin da za su rika kurba suna dandanawa suna kallon mutane wani ya nufe cikin gumin shi ba saboda masifa tunda an ɗauko rana an dawo da ita daidai kan mutane kamar daidai mashayin kwalli aka ce ko kuma mil ko ma ka ce mil ɗaya ta kenan amma nan malamai suka ta sabani mil ɗaya ake nufi ko daidai mashayin kwalli wannan ɗan tsinken na ciki daidai tsawon nan tsakaninta da kan mutane ta kwakwalwa na ta tafasa wani ya yi gumi ya kama mai daidai idon kafa wani ya kamo mai gwiwa wani ya kamo maɗaurin wando wani ya kamo kirji wani ya kamo wuya wani ya nutse ma cikin gumi ya yi mai linzami ko ya yi mai linzami a baki wani ko ya ma nutse cikin gumin saboda azaba to waɗannan na zaune su kwaci suna kallon yadda ake yi duk abin da ake yin nan har ma mala'iku na ƙara ce masa kun gani ko ku kwantar da hankalinku abin da ke gaba ma a yi ba a magana ku ku kwantar da hankalinku suna gani sauna misalin duniya misalin akhira kada ka kalla ko suna da kwatankwacin iri ne iri ɗaya ta ba da misali don a gane sauna sauna ka abin nan ne kuma ka duba yanzu ai wanda ya je haji ya gani yaya ake yi da wanda ya nuko kaya da yawa idan aka zo wajen awo da kai da ka dauko daidai yadda ake so kana zuwa ce haji fal yalla fabbal fabbal yalla ma salama wuce shi ko wancan a cikume shi ai baya da shi yana yadda wasu ana dauka ana dora mai kuma ana rike su dai in ma yarwa zaka ce an kai ka inda zaka yarwa zaka yadda wasu kuku ko ina ba ka nemi wani sayi ya ce ina ni ma ina wasu sun yi goyo sun yi kaza duk a kwance shi a wannan wurin kwance duka abin da ka dauko kwance kwance wanda za su wuce su ce sauran a ce ko kai baya ko ayi baya da kayan kana kokarin ma ka ba wani kyauta shi ma ce mm rike man to ci tab rike man na ni ma na fa to lahira ba mai iyakar ta su koro ka su maida ka in aka taba ta dai za a dawo da kai gida amma guzuri ya kare komi ya kare aka maida ka wurin nan baya guzurinka ya kare kudin ka kashe na karshen ka sai turare a cikin wune sannan a fito da kai ka koma za ka gane baka da wayo saboda duk wannan lokacin duk wanda kake ganin kana dangantaka da shi ya dauko ma kayan nan sai baka hakuri shi mai na ungurawa wallahi sai ka tuna da lahira wannan zuwan da muka yi mala bakar suna gaba na can shi ya riga ni wani saboda son ya dora mutane abun nan yazo yana so ya ji sauki yace mai taho mai da jikashi na taho da jikan nan aka sauke mu daga mota mu jawo ta daga inda zamu kai ta da jikan nan ta dinga manuya ina gungura ta ina tafiya wallahi da ne kuka nace to yanzu lahira yanzu inda lahira ne ya za'a ni an tudda man wannan kayan duk an tafi an banni anan duniya
to in lahira ne ya za shi
saboda haka dole ne mutane su zo su zama sun samu abin nan ba to kuma shi abin da ma yasa nake jin daɗi sauki ma ina da alaka da shi abokina ne misali to inda yanzu ban da alaka da shi haka kawai aka dauki kayan haka ban ya zan ansa zan ansa to auna dan haka dole ne mutane su rika tsayawa suna tunanin irin waɗannan abubuwan ba wani ne zai gaya ma yanda ai riga an bayyana mana yanda za a yi illa kawai mutum yana so ya dauka in bai so ya bari amma kuma mutum zai gane ranar da bai da wayo ya fito ko shine wannan taqdimul hawa ala ta'atillahi wa mardatihi mutum ya gabatar da son rai shi akan yi ma Allah da'a ko neman yarda Allah ai dama daga cikin abin da muka gabatar can da aka yi magana ibn al-qayyim ya jero abubuwan da za su sa mutum ya samu son Allah tabaraka wa ta'ala ai sai da aka ce gabatar da abin da Allah yake so akan abin da kake so inda tazahumu al-muhabbatai inda lokacin so ya hadu wannan kai kana so Allah yana so sai aka hade wurin to lokacin da za a gane da gaske kake Allah kake so shine ka fifita abin da Allah yake so akan naka amma muddin muka fifita wannan kuma ya ka gani shi kenan an samu matsala shi dan to shi zai bada wannan kafan ya sa mutum ya koma ya fifita abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya zo mu koma baya baya kai kuma wanda kake so ka dauko shi kamar da gaba shi dan zai zuga mutum na uku shine ghadabun aw rasal adawata ala khalqillah azza wa jalla sai dan wannan ta biyu ko ta uku ko sai ya sama mutum fushi kiyayya ka rika jin haushi kana kin bayin Allah haka kawai ko dan ba su ma yanda kake so ba ko dan kana so ka maida su su zama bayinka in ba su haka ba kai ta jin haushin su saboda abin nan bane ko kana son wani abu a hannun su ko kuma dai shi yasa aka yi mana magana in kana so ka zauna lafiya wanda yazo ya ce yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai abin da zai yi Allah ya so shi mutane su so shi sai sai ka bauta ma Allah kada ka hada shi da kowa sai ya so ka su kuma mutane kake abin da ke hannunsu kakka nuna kana son su baka abin da ke hannunsu su kuma sai su so ka amma muddin mutum ya ga kullun ka kwalla fare a ga abin da ke hannunsa to shikenan ko da gangan ma zai azautar da kai in ya ga dama ya tashi baka ya baka kadan bai kai bukatar ka ba ka dawo gobe kullum kai ta zurga zurga zuwa wurin shi in ya ga dama ma ya hana ka sai rasar da kashi azaba in ya gutsuran ma ya jira tukunna ka shiga azaba sannan ya baka dole ma wannan amma in ka sakai ka koma wurin Allah ba ka huta ya fito to wannan sai sa in bai baka ba kai ta jin haushi kai kuma tunda ka kwallafa rai da ba kana so ya baka tun bai baka ba ba sai ka ji haushi ba ka sa rai shi zai ma kaza in bai ma ba dole ka ji haushi ka sa rai ba zai ma kaza ba sai yayi ma sai ka jawo shi to amma ka sa ran ba ka da bukata wuri shi kawai kana kokari kana cewa Allahumma la tuhawwijni ila ahadin siwaka kada ka bukatar da ni ga wani wanda ba kai ba ya zama nan ka kwalla fare wurin wani kake bukata in dai dan adam ne balle ma irin mu to wallahi mutum sai ka sai ka sai ka sai ka gane baka da wayo nan muka yi maganar magabata aka ce in kana cikin jin daɗi gode ma Allah in kana cikin jin masifa shi ma gode ma Allah idan ka ce in baka jin daɗi bari ka sanar ka gaya ma mutane wanda za ka gaya mawa ɗayan mutane biyu ne ko dai ya zama masoyinka ne ka gaya mawa to shi kuma ka bakanta mai rai tunda yana son kai yanzu kuma ya ji kai kana cikin damuwa ba sai ji ba jin daɗi ba masoyinka ne yanzu ka gaya mai damuwarka kaga shi ma dole ya damu da damuwarka ɗaya kenan ko kuma ya zama wanda ka gaya mawa dama makiyinka ne shi dama jira yake ya jirar da zaka bare da kuka to yanzu shi kenan ka fashe da kuka ce kaɗan ma kenan ai jira ma muke wanda yake wannan ma ya same ka kaga ka gani to dan haka da menene amfanin faɗi in masoyinka ne shi ka bata ma masoyin kare daidai ne ka bata ma wanda ke son kare in makiyinka ne kuma yanzu ka faranta mai rai akan ka ka ji daɗi saboda haka babu wannan to shi sai dan zai kun abin nan ya sa mutum wannan ya koma shi ma ya tafta wannan hanya awrasatil udwana ala alqalbi wanda zai koma daga nan wannan fushin sai ya sa mutum yana da iko akan mutane sai ya ce to shi ma yanzu zai maganin mutane tunda dai suka bata mai rai to shi ma ko zai zama ba ba maganan tausayi ba maganan tausasawa ba dai ba ai mai daidai ba to shi ma zai mu kowa ba daidai ba in ke sai dan ya sa wannan sai sa ka hada da kowa da kowa haka ne ko shi yasa zaka ga wani lokaci misali kamar yanzu ai da muke karatun fiqh can baya cewa akai alƙali lokacin da aka bata mai rai a gida ba yana fushi bane matar shi ta bata mai rai ko ya tashi kawai a cikin gida yana da matsala ta cikin gida to ran nan an hana shi hau kan shari'a ya shari'a ya mutane shari'a in matar shi ce ta bata mai rai duk matar da ta zo ran nan wajen shari'a zai ya ji mata kaga haushin wancan da aka bata mai da gida ya shafe ta kuma ita bata sani ba amma wannan haushin da yake ji na cewa mace ta bata mai rai zai jima mutane wata rana wani ya bani labari yace wani sarki zan guntula kan amma sai yayi amarya amarya da yarin tatta idan tana ganin wasa take ba sarki sarki an shirya za a wani wuri da shi da shi da wanda ke raka shi cikin gida ya ake ce mai raka mutu sarki cikin gida sa kaya sarkin gida kowane ragi yawa ragi ya raka shi cikin gida ya kimtsa ya sa kaya ya fito ya baro shi akan ya gama sa kaya zai fito kawai na ma to ko zawa zai kurbi hura ya dan kurbi hura kafin sai ta kuma kawai ta zo sai mai wasa ta banka da mai hura a riga ta banka da hura da shi ya ya fada ya ce ta ce to me za a ji abin da za a yi mata a yi mata zagi ya ji shiru ya fito ya ji sarki shiru ya leka ya ga hura da ta diga a jikin sarki ya ce ya aka kuma ranka ya ce wallahi ba ka ce ya riya zai ce ta tabar ka dama hura ya ce to da tabar ka dama me ka ce ya ce ah kawai ta ce da abin da za a mata a yi mata nan gada ba tsiri ta sai ce to rubu da ita ai kai gidan mutunci ka fito kyale ta ta in ba ta san mutunci ba ita a yi mata mutunci ya ce mu tafi canza wata mu tafi ina jira ya fito suka tafi da ya fito fada sai ya tarar da wani shi kuma an zo da shi a daddaure a daddaure a daddaure shi aka ce ya aka yi aka ce matar shi ya kashe sai ce ku kwance shi kawai waɗannan sai da haka shi ba ya ce an mai to ya kaga ya ce filale shi ai waɗannan mutanen sai ana masu haka to daidai ne hukunci to ya ce an mai abuwa shi ma yadda ya mawata abuwa shi ma a mai abuwa ta dalilin wannan to ko isha'at ne amma ma'anan in ka kalle ta me yasa yayi wannan hukuncin dalilin wancan haushin da ya ji na an mai ba daidai ba shi ma yanzu a rama ka ko an rama kan wannan ba daidai ba da ya kaje wata yayi daidai to shi yasa alkali ba a bari shi idan yayi fushi ba a barin shi ya je yayi shari'a hakanan idan wata alaka ta hada ku da da kai da shi gabanin shari'a ta zo aka gane ba za a yadda a shi ma shari'a ba sai dai a je wata kotu sai za ka ga alkali daga a cikin fiqh da aka yi maganganun adab na alkali baya zuwa kasuwa sai da larura sannan ba a bashi koda list ne a hanya a gamu da shi a ce mai ranka ya dade bismillah ya shigo motar ka ba zai yi ba domin in ya shiga motar ka ko ya taba zuwa kasuwa yana zuwa kasuwa sai ce ranka da dai ranka zai sai wanda abu duwa sai su ba su kyauta to dabi'atan mutun yakan tuna alkhairi idan har lokacin da aka zo zai ma shari'a sai ya ganka sai tuna ka tabe mai wani alkhairi sai ya ji wani abu a rai na cewa mutumin nan ya tabe man kyautatawa ka taba daukar shi a mota sai ya tuno ka taba daukar shi a mota ka mutunta shi wata rana wani wuri sai ga shari'an koda wajen magana ne yana ma wancan tsawa kai bai ma tsawa ya yi daidai shi yasa lokacin Umar bin Khattab abin nan lokacin khalifofin mutan ba abin nan mane namanta lokacin wani abin nan ne amma dai Amirul Mu'minin ne yazo aikin hajji a lokacin mun takar mun karanta yana cikin tambayoyin ma yazo aikin hajji yazo aikin hajji sai ya ba ya ba da raƙuman shi yace a tsare masu aka ba mai aiki wanda zai ta kula masu da raƙuma yace ba za su wuce wata daya ba da ya shiga madina malam kawai ya je shiga raudar nan ya duk kullun ya shiga raudar abu ina kawai sai ya zama shi ke fitowa sai da aka yi kwana arba'in ba su tafi ba shi ko mai kiyo ya an ƙara mai kwana goma sai mai kiyo ya kai ƙara gaban alkali ya ce ga abin da suka yi an ba shi kiyo kwana talatin ga shi an ƙara mai kwana goma bai san menene matsayin wannan abin nan ba da aka aika da takarda aka ce ana kira amirul mumini na kotu alkali na kiran shi da aka ba shi takarda wanda aka ba takarda ya ji tsoro ya ce a'a ran kai dade ni zan ya ce ba kai kake kai ma kowa ba ai tun da kai kake kai ma kowa shi ma kai zaka kai mai kuma yadda kake ba kowa hannu da hannu shi ma hannu da hannu za ka rika bashi abu da ya zo ko yadda kake ba kowa hannu da hannu shi ma haka za ka je ka bashi hannu da hannu ya je ba da takarda shi kuma da aka bashi takarda ya tashi sai to ba wanda zai je da shi dole sai dai sakatare shi kawai amma duk sauran masu tsaro ba za su je domin yanzu kotu za ya ko ya dawo ko kuma ma a yi hukunci in ya kama a sauke shi a sauke shi tun da alkali yana da daman ya zartar da abin da ya hau kan shi kuma hukuntar kumanta shi ke naɗa alkalan amma yanzu tun da an naɗa su sun wuce ka shi ne ka'ida in ka ɗauko alkali ka naɗa shi hau kan wannan kujeran to ya fi ƙarfin ka kai ma kai da ka naɗa shi in shari'a ta kamo aka zo gaban shi zai ma shari'a ne yadda ta kama in ya kinde ka ne fi an gama ba kai ka naɗa ba to kai ka zaɓi wanda dama zai adalci a yi to yanzu sun ta kama har kai ta yi ma shi ne asalin musulunci ba yahudu ba inda mutum ma zai ki zuwa ko? kawai wannan da aka zo aka ja ka kira shi shi ma da aka je wurin shi aka ba shi takarda ya ce ma abokin tafiya shi taso mu tafi ya ce to amma in ya je kotu kuma shi kuma alkali sai ya ce mai ranka ya daɗe ya ce mai wane ne wane ne ya ce ba zai mana adalci ba in an gama shari'a ne kuma zan sauke shi aka tafi kotu suka je da aka je da mai shari'a da wanda ake shari'a da shi khalifa aka zo ya ce tsaya nan kai ma tsaya nan a gaban shi yana harda kan kujerar nan ta shari'a bai ce bai ma san su ba ya ce tsaya nan kuma kowa da sunan shi ba a zuwa kotu dan kana chairman a ce me ake ce masa masu honorable ko a je can kotu a ce ma honorable ina sunan ka mantaumudi sunan ka yadda aka sani bikin certificate din ka kaza kira kiran nan ba magana ce ma wani honorable a kotu in ka fito daga kotu ka zama honorable in kana kotu sunan ka daidai da na certificate ɗinka shi ne adalci sau da aka da aka je aka shiga kotu ya kira shi da sunan shi shi ma wanda aka kira shi da sunan shi kai ne mai ƙara kana ƙaran wane wane ya ce eh me kake ƙarar shi kai ya faɗi ya ce ga abin da aka yi ga abin da aka yi aka tambaye shi aka ce ka ji abin da ya ce ya ce na ji alƙali to me za menene mafita yace to kwana goma muka ƙara mai in na biya shi kwana goma shi fa mun ƙara mai kwana goma mun yi da shi wata ɗaya zamu biya sai muka ƙara mai muka biya shi kwana goma shi fa sai aka ce ma mai haƙi kai kaji yace na yarda ka yarda ya ya yarda yace ya kaji ya yarda a biya shi kwana goma nan da ƙara mai aka ce an gama ta shari'a ta ƙare ku fita suka fita waje bayan khalifa ya fita waje shi kuma alkali ya sauko daga kan kujerar shi ya samai a wajen kotun ba a ciki ba yace ayyuhal amir sai ka zo aikin haji Allah ya tabbake mu yace Allah ya tabbatar da kai lalle ka tantanta mai adalci inda kai mana shari'a yayi auna da yau to a dole ma ko biya lalace ba barista kaji ina cewa ai kai rike so ka ji sosai to auna ka ga wannan shari'a yanzu ya ka gani to amma haka ake yi to haka amma ake yi to to shikenan amma akwai inda za ka yi ke dago sai ka zo kai to shikenan to da aka hunde ji da aka waɗannan su ne abin nan din su to ta nan zai zo wannan shine kala hanya biyu yanzu an hada da wancan in kuka kalli wancan shi daga uku nan kuma ai ba irin su dai ba ko salisan turqu shaytan ala al-insani min salati jihad akwai hanyoyin da shedan yake ƙara bi kuma wancan bayan madakhil ne to kuma ya bi wasu ƙananan hanyoyi wajen ɗan adam wajen halaka ɗan adam ta hanya guda uku kuma ga sunan aljihatul ula ta farko at-tazayyud wal israf wal israfi ƙari da wuce wuri wajen abu mutum sai ya zo ga bukatar shi sai shedan ya ƙara mai sama da bukatan ba abin da zai yi da wannan sauran yanzu auna ka gani mutum ne fa zai zo ya fara samun kuɗi ko yana da wani wuri na mulki ko yana da wani abu kamar yadda muka yi magana jiya yayi ta kwasa kuɗi yana boyewa yayi ta kwasa kuɗi yana boyewa kuɗin da koda zai shekara 80 bai iya kashe su wani sai ya ɗebi abin da hashi da ƴaƴan shi da jikokin shi ma ba su iya kashe su ya ɗiba shi kaɗai ya tara kuma babban masifa ma ya kai ajiya wurin da zai zo an sa a hana shi sai ya faɗi masa abin da zai yi da ajiyar sannan su bashi sannan ajiyar kuma su gutsuran mai in ya faɗi da yawa sai ya yi ma yawa in jiya ya sai lemu yau ya koma ya ce a bashi kuɗin zai ƙara sayan lemu ce yau sai dai sai ayaba na ma'ana ba za ba zai yi kuma in za ka sai ayaba ko lemu in muka ji kana saye kana san ma wasu to ka ɓata ka'ida saboda ka dole duk lemun da za ka saya sai dai kai daidai kai ko daidai iyalinka in ba ka nan ma su matsa ma kuma amma gobe sai ya ƙara ɗauka abokin shi ma ya kai shi wurin irin wancan ajiyar da yake yi kuma an magana su ce su ne elite wanda suka waye ko yau sai da naji Dr. Ahmad Bamba a wani karatu na shi yana magana yake cewa ka kalli fa an ce idan yanzu mutum yana da biliyan ɗaya su har sun gama lissafi aka ce idan mutum yana da biliyan ɗaya kullum ya kashe dubu talatin sai ya shekara tamanin bai kashe su ba biliyan ɗaya guda ɗaya biliyan ɗaya kullum ya kashe miliyan talatin ai duk abin nan ma dubu talatin sai ya shekara tamanin bai kashe su ba tamanin da uku ma da nawa da wata uku tamanin da uku da wata uku wata hudu to mu amma ba watannin kamar batta 80 to wanda ya kai ya saci biliyan yanzu kuma shi bai shekara 40 ba na duk wanda ka ga yanzu ya kai wurin da zai iya yin mugun da zai ya debo biliyan da in ka je shekarun shi ya kai shekara 40 wai ma karanci karanci tun da yara ma wani ma ya kusa shekara 20 da wani abu bai mai gama ma university ba na wai ma dai a takaice nake faɗi ba ai da a takaice ake yi ba dai ba sai an bi diddigin abin ba a takaice dai to yaushe ya je har ya kai ya fara aiki har ya kai wurin da ko CBN yake in ya fara aiki ba daga level 8 zai fara ba in ya gama university shine ka'idan civil service commission cewa wanda ya gama graduate dai zai fara ne daga level 8 step 2 in ma an ko menene za a yi highest din sai da ya masters shine a bashi ya bashi grade level 9 saboda sai da ya masters ko mun ba likita bane su dama ai cikin su daban amma dai in dai civil service ne shi yasa muke civil service commission ai likitoci ba sa da civil service commission so da haka in haka ne a nan zai fara to in ya tafi wannan ya za a yi da nawa ne ya samu har ya kai wurin da zai iya samun ya mugu-mugu lokaci da ya fito da biliyan sai ya kai shekara arba'in ya yi wayo sannan ya iya cuta babba da karama sannan zai kai matsayin da zai iya yin wannan to san da ya samu wannan din ya samu biliyan ya kashe dubu kullum ya kashe waɗannan to a shekara tamanin to wani yana da su yanzu da yawa ya kai wani wuri kuma ya ɓoye to sau da haka kaga shedan sai samu mutum wannan mutum ne baya da bukata ba gida yake gidaje yayi ba iyaka bai ma gidan shi ma sai da takardu yake iya gano wasu wurin akwai wanda ma shi wani gidan sai an kai shi bai ma iya gano inda yake location din sai dai waɗanda suke mai ake su kai shi ya gano amma ya manta wani yana da filaye yana da kaza yana da kaza wani sai ya mutu ma ƴaƴan hankalin su ya tashi su ma sun san yana da kaza ba san inda suke ba su ta nema kamar mutum ya je farauta suna neman kayan inda baban ya yadda wasu an ce wuri kaza yana da kaza an ce wuri kaza yana da kaza amma duk bukatun nawa ne ku duba fa nan muka karanta Harunur Rashid Harunur Rashid ku kalli mulki irin nasu yazo ya tsaya yayi tunani ya kalli wata rana ya kalli gidan mulkin nan ya kalli inda yake bayan ma da Bahlon shi ma ya taba mai ma wa'azi ko sun haɗu zai wuce kan abin nan shi gashi ma hukaci ya ma tare a daji yace mashi wai Bahlon ta har yanzu dai haukan nan bai saka ba cikin matsabarta ba kana zauna cikin matsabarta har yanzu ka ji fita eh amma da ni da kai a gane kowa ya mahaukaci da ni da na gane makabarta ne za a dawo na dawo tun kafin a kawo ni ko ko kai da kake zaune a cikin gidan gidan da ka san kakanka ya zauna babanka ya zauna duk sun fita daga gidan kuma har yanzu kana nan zauna a ciki kai baka tashi barin bar gidan ba a gano waye maukaci ya dawo ya iya zo kusa da shi yana ce wani abu za a yi mai ya sauri ya haye sama ya haye sama yazo ce a'a sauko ba wani abu zan ma ba ai kai magana ne irin ta masu hankali wannan maganar taka ta bugan sauko ka faɗi abin da kake so in ma in kana so yace ai dai zaka iya min abu uku yace abu uku menene abu uku ne yace shine kada kada in tsara rashin lafiya sannan kuma kada ya shiga wuta ya shiga aljanna ba na son waɗannan abu ni wannan abin su na fiki muke ce wannan ba ni da iko a kansu ba ni da iko a kan duk wanda ka faɗi nan ba ni da iko a kai sai a ce kai ma bawa ne kenan shine kuma ka saki jiki kai ma bawa ne wanda bai da ikon wannan mi gare to mi gare ka baka da ikon ka hana ne rashin baka da ikon ka hana ne shiga wuta baka da ikon ka sa shiga aljanna to mi gare ka kenan eh eh eh wani ne nama oh dada zuba to to kaji kaji ba ka tuna mana shi ne wanda aka kai wancan kotun da aka yi na madinan da yake magana da adalcin shi da matar shi kuma ita ce muka yi magana zubaida ko wanda ita ce ta haddatar da da da da, da bayinta ma guda ɗari ta haddatar da su qur'ani ita ce wanda aka ce ta mutu an yi mafarki an ganta ta shiga aljanna aka tambaye ta ya aka ta samu wannan ta ce ta same shi ne saboda abubuwa guda hudu mun sha mai ta wannan yau ba sai an maimai ba mhm ariya faji jiwa na kwata rudi kusan tula ta ce ta la ilaha illallah take cewa menene ma la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي ko ko dai kamar haka kalmomi da irin wannan haka take faɗi tace waɗannan kalmomin take yawan faɗi dalilin da yasa aka ganta san kenan to saboda haka wannan shine abun nan din su to kuma ai an ga wata ita ma an zo za a wuce da ita ita wannan mafarki ta yi ta ga wata an zo ta ce ta zo ta gansu ga aljanna an yi ma aljanna kwalliya yan aljanna sun lille ko suna kallo suna murna aka ce aka menene za a yi ta ji malaikuna ta ai yau wata baiwa Allah ce sha'awana ko ita ce za a zo da da ita yau shine Allah ya sa aljanna ma ta yi kwalliya dan saboda wannan baiwa Allah za ta zo ita ta ganta ta ce ai yar uwa ta ce ma ta ganta ko ta mata magana ta ce kiro kan ma Allah ne ma ya sa ni yace ba wani abu aike baki mutu ba abu biyu kawai zaki tsare ya kasance kullun bakin cikin kike rasa lahira sannan bayan haka nan kuma ki fifita son ranki akan abin da Allah yake so ki sa abin da Allah yake so shine hawa fifita wannan abin da Allah yake so akan ke abin da kike so shikenan sai ki kamo ni na'am saboda haka wannan na mamanta inda muke mun zo muna magana menene ma a ita ita zai maganan da ya kawo har yawwa shi Harun Rashid din ba shine mun gama ba to shine yazo ya tsaya ya kalli mulki ya kalli abu ya ce oh yanzu fa yau in zai fita daga gidan nan bai fita da komai sai abu biyu daga likafani sai turare duk abinda mutum ya mallaka kuɗi ne gidaje ne kayan sawa ne menene duka gaba ɗaya ranar da aka sanar da ya mutu duk waɗannan kaya sun kowa ba nashi ba ba wanda zai tafi makabarta da su hayas abin da za a yi mai lifafan nan a ɗauko ta sa mai in ma ba ya sa'a ba ji an so mai sa wani wuri kyauta sannan sai a duba cikin kayan shi kuma a nemo turare wani in yana kusa har in aka kawo manya-manyan designer zai ce a'a wannan kan kusa mai su wannan wannan ma sabo ne ba a buɗe ba kusa mai sauran haka wallahi alazim haka ne in akwai sababbi wanda baka bude ba aka gaga saura wanda ka bude wani zai ce wannan ya isa ba sai bude sababbi ba ka bata ga tsoho ga sabba wanda ya bude riga ya bude dan kadan ai wannan ya isa a fesa fe fe fe fe ya isa haka ai in ka fesa da yawa ma kamshin sai ya damu mutane zai rika hauma wani haka to da ka ya isa haka kawai a fesa mai wuraren sujadan nan kawai an gama amma sababbi kada ta ba ga tsoho nan wani ma zai zo ne dama da an zo aka tafi turaren ya ce a ku duba ku duba a zai yi akwai wanda ya bude kada a bude waɗannan duk sababbi ne bai buɗa su ba tukuna kada a buɗa wasu haka nan mai kayan a fiffisa mai a san mai a sa lufafa a rufe a ɗauko bargonka wanda kake rufa da shi mai laushin nan sai a lulluɓe gawa a rufe sai an mutunta ta sosai amma an je ba a maido da shi gida ba za su cikin kabarin ba ba a rufe mutum da shi za a ciro mutum ne daga ciki a nannaɗe shi a wurga cikin makara a dauko a maido to haka shi Haruna Rashid ya gani da ya ga haka yace kai lalle mutum ya je wannan wuri yace to amma kai shi makabartar ya gani aka kai shi makabarta ya ga kaburruka da aka gina yace yanzu daga can sai nan yace kai ku bari in shiga in gwada ya shiga ciki da kanshi ya gwada ya gani haba mallan sai fashe da kuka yace ya malla yazulu mulkuhu irham qad man zala mulku ya man qad la yazulu mulkuhu irham man qad zala mulku ya wanda mulkin sa bai karewa ka ji kan wanda mulkin sa ya kare in mutun yazo nan magana kuma daga wannan maganan da wannan aikin bai wuce sati biyu bai mutu kauna to ka dubai da mutane su zama min hamikun mutum daga wannan matsayi wancan yake hari daga wannan matsayi yana ƙara shekaru yana ƙara share wurin zama a duniya yana ƙara shekaru yana ƙara share wurin zama a duniya to da ma da gaske ne ma mutum amma wani duka wannan abin da yake akan zalunci yake so ya kafa ya hau har ƙarshe kan cuta to wannan shine shedan zai samu mutum wannan tunanin at-tazayyud wal israf mutum ya sami ƙari kullum da ƙetar fayazidu ala qadaril haja mutum ya wuce bukatar shi in a gidaje ne ya wuce bukatar shi in abun hawa ne ya wuce bukatar shi in wani komi ya wuce bukatar shi hasali ma kullum yana nan cikin talauci yana nan cikin masifa masifa a cikin talauci talauci ne shi ma mutum yana nan yana ta ganin bai isa abu bai isa ba fa tasiru fadlatan sai wannan abu ya zama kawai ya koma surplus menene surplus da Hausa rara mara amfani sai zama ya koma rara wanda bata da amfani wannan ranan kuwa ta zo ma wahiya hazzu shaytan wa madkhaluhu ila alqalbi wannan shine ka san shedan kuma wannan ta nan shedan yake biya kai zuciyar mutum ya shiga cikin zuciya ya fito wa tariqul i'tiraz minhu yadda za a yi mutum ya kare kanshi daga shiga cikin wannan hali shine adamu ita'in nafsi tamama matsalobiya shine kada mutum ya ba ransa cikakken abin da take so kada ka ce duk abin da ranka yake so sai ka samu daidai yadda kake so ka ce self satisfaction dama wannan shine kuma yan rasmaliya su suka suka tabi da shi suka ce su abin da suke so capitalist thinking wanda su tunanin su kullun abin da suke tunani ka samu full possession na abu ya zama komi kai ka mallaka sannan kuma ka samu satisfaction sannan kuma no limitation kana da position na abu kai position abinda ka ga dama ba wanda zai limit ya ce ma za ka iya mallakar kaza ba za ka iya mallakar kaza ba da yake nan sannan bayan haka nan ka samu self satisfaction ya zama na kai kullum sai ka zama satisfied duk abin da kake so wai sai ka zama satisfied sannan kuma no limitation unlimited abin nan ba bukatu ba wanda zai zo ce maka ka tsaya iya kaza ko in kana son kaza ka tsaya duk abin da kake so sai ka yadda kake so ka kai kololuwar affect abin da kake so sai ka samu wannan to shine za su ce su shine dan zaman cikakken ɗinka na dan adam wannan shi yasa suka ce shi yasa suke canza designers da abu design saboda shi dan adam kullun so yake samu model in an zo an ma irin wannan gobe ayo sabo in an ma irin wannan gobe ayo wani in an ma irin wannan gobe ayo wani kullum ana nan ana sa kai dai mabukaci ne kana da bukatar kaza kuma wani abu iri ɗaya ne yanzu ko da wayoyin nan wata wayan fa component ɗinsa iri ɗaya ne da na waccan amma gida aka canza mata kwamfon ne aka canza dan wannan bayan sai a canza shi a juya mai a mai wani sai mutum ya zo daga sai ga wata waya nan ba abin da ba ta yi kuma in an ce abin da take yin ɗari ƙarshen ta wani shi har ya gama amfani da wayan abin da yake amfani da shi a cikin ta bai fi goma ba ko ashirin sauran tamanin ɗin suna nan kwanta a ciki a banza bai san ma abin amfanin su ba kama sai ce ga ta nan duk abin da saboda haka sai zo ya zo ya koma ranar nan muka yi magana mutum ga littafi ana sanarwa duk da wasu sun ji amma littafi an gama ga littafin da za ka yi amfani da shi iya rayuwarka har ka mutu ka bar gado ba a gama shi sai dai a yi ta maimai ana komawa aqida ce komi sai da aka yi magana kai ta aqida malaman duniya suka sharhi amma mutum sai ya rike waya kan tareriya ga ta nan wani ma ga wayan nan layyan nan da ta wuce bai yi ba yana da waya ta kai dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin amma ya saida ta ya sai ragon dubu hamsin ya nema ma kanshi rahama wurin Allah bai yi ba sai ya rike wayan nan ya ce saboda waya ce hannun shi mai zafi to tunda tana da zafi zaka ji zafin bai yi ba ko ko je wani wa easy easy go ne ko easy easy easy buy ko easy buy yayi kasa je kullun yana nan a kasuwa da wannan wa- kafin ya gama biyan kuɗin waccan da ya saya wata waya ta fito sabuwa sai ƙara zuwa su kuma su samu shi rugurugu da shi akan wannan tashi wannan ya saya dubu ɗari kuma sai ta dubu talatin in bai sa'a ba kuma har da cuta nan suka faɗi wani ya faɗi ya ce idan ka kai waya za ka sayar in ka samu mugu sai ya je ya shiga wani wuri ya rubuta kuɗin a ciki dubu talatin ya makala shi a wani wuri kai ba kai saka gano ya sa ba da ya kai ma wani wancan shi zai je ya leƙo wannan wani sai ya ga dubu talatin shi ma bai wuce talatin ɗin haka za ka yi ta zagaya da ita kasuwa a dubu talatin haka da duka saida sun lafuɗa lafuɗa mata kuɗi ciki to daga nan ya ka saida dubu talatin kuma ka ƙara rikito ta ɗari za ka ƙara biya a hankali ba kai makanka komai ba kullum kana cikin bashi na ba gaira ba dalili to mata ka su ne iyayen wannan abu kamar yadda na ji ba su su ne za ka gansu a kasuwa in sallah ta zo suka dinga zuwa sayan wayan nan kai ka ce wani rai ne za a za a canza saboda sallah ta yi bana ka nuro ta ba lokacin karamar sallah da aka ce zuwa sallah ta fashe da kuka ta ce Allah ya isa ita ta ta ce za ta je Kano gwamnati ta ce ba za a fita ba ba za a je Kano ba ya kawo wuta da ta ruza kuka da ce wallahi tallahi ita dai da kara ta zuwa Kano Allah ya yi ta wallahi wai ta sai sabo waya za ta je wani wuri ta salfi a Kano kuma gashi gwamna ya ce ba za a ce ba zai kama mutane in kuka tafi Kano za ta tauke ku ta ce wallahi ta ko tashi ko korar ta za a daga garin sai ta je Kano ta yi salfi ka ji fa abin ne da mai ta basifaffa ita ba zai tana tana rusa kuka da hawayenta ta tana nuna mutane ta ce da Allah jama'a ku kalli fa wayar da na so wata kawai tana ba ta koyi da ta ke kin san dai wannan ba ita ce waya ta ba wannan na so ta ne musamman saboda sallah saboda za ta je wani ko kacin ina ni na wanda zunan kacin eh shop shop right ko eh eh, za ta je can ta yi hoto ta ta ta ta yi hotuna kuma gwamna ya ce ba za a je Kano ba ita wallahi sai ta je komai da ita zai yi sai ta je ta ce ba ta ce sai ta je Kano ba za ta je ta ce hoto to kari tana ihu tana kuka to ba lahira ce gaban mutane ba yawanci shi yasa ma dole ma a ci azaba inda an gane lahira ce a ci- gaban mu ko wani abin ko an sa ma muka zo aka ce mu da ma lahira ce gaban mu ba ruwan mu da kayan ka ba ruwan mu da abu da mutum shi da kai shi zai dawo ya yadda ya ce kai shi kenan amma abu dai kai ka zo dama kana ganin abun nan ne kai banza yanzu ko kare ne yazo kusa da kai kana ta cin abinci ka har ka ce banza da kai ka da mene ako amma in ka ga ya tsugunna yayi ma haka shi ne ka nemo wani kashi kashi ka wurga mai amma ka ga bai damu ba kai ka san yadda ka ce yau karen nan ina jin bai da lafiya me ya faru yace yana ina ta cin abinci yana gani ko kulawa bai ba akwai wani abu haka ne ko ba ka bane to sau da haka abin abin nan ne to haka ɗan adam yake to wannan sai a sa mutum son wannan wannan ko an dawo kusa kusa min rida'in wajen abinci ne sai ya saka ka rika ci fiye da bukatarka aw naumin ko bacci ya sa ka rika yi fiye da bukatarka to shikenan ya samu nasara ta nan wurin aw lazzatin ko jin daɗi ya sa ka rika yi fiye da bukatarka aw rahatin ko hutu ka rika huta fiye da bukata kai ta aikin kai kwance ka wuni kana kwance kana huta mata ughliqa hadha al-bab hasala al-aman min dukhul al-adu minhu lokacin da ka kulle wannan kofar in dai mutum ya samu yadda ta waɗannan kofofin to ya samu aminci makiyin nan ba zai biyo ta nan ba sai dai nemo wata kofa ya fito in ka kulle waɗannan kofofin da zai biyo ta nan ta riza ta naum ladda raha ka kulle su to sai dai nemo wata to ga ta biyun nan aljatu saniya alghafla shagala sai iya zuwa ya sama shagala kai ne wani ma za ka zauna ba cin kai ba ba baccin kai ba ba daɗin kai ka ji ba ba hutu ka ji ba amma wani ne zai zo ya ɗauko ma wata hira ta banza ku yi ta yi ku yi awa uku ba ku lura ba ba ka ci ba ba ka yi sallah ba ba ka sha ba ba ka yi komai ba kamar masu karta yanzu lokacin da wannan abun ya yanzu waɗanda da ba su iya karta ba yanzu suka iya karta suna da yawa saboda majalis na mutane da yawa da aka ga ba zuwa can ba kaza sai suka sai karta kawai suna ta bugawa inda majalisa an gani su ta buga karta na to ka gani wa badda ba wayan mutane ma ba ai ba a jin daɗi mutum ɗaya ɗaya mutum bai jin daɗi shi kadai taruwa suke suna yi a taru kawai majalisa ce su ta karta ta buga karta to sun iya to ba gafla ba ce to daga nan zai sa sai ya zo ya shagaltar da mutum da aka mutum ya wuni gaba daya bai karanta shafi ɗaya na Qur'ani ba saboda wannan gafla bai karanta ko kai ko da sanin kare ma aida azima kai miskini ne ga hanyar da zaka kurda dan nan kuma ka saba bi ta wurin ai saboda haka wannan gaflan in ya saba mutum gafla sai ya sa gafla ya shagaltar da mutum ya shagaltar da shi ya sa shi ba abin da zai yi wuni gaba daya bai karanta qur'ani ba bai yi tasbihi ba bai salatin manzon al ko daya duk wani abu da zai sa ya zo kusa da Allah bai yi ba fa inna dhakira ay fi hisn dhikri domin shi mai ambaton Allah ai yana cikin katanga an tare shi wannan katangan na ambaton Allah zai samu kariya anan fa mata ghafala duk lokacin da ya shagala bai yi ba futiha babul hisn ya bude wannan kofar garin an bude mai ta sai abokan gaba su fado kawai ina fata an gane lokacin da mutum ya samu dama yana ambaton Allah yana tasbihi dabi'arsa kullum yayi tasbihi kaza ya karanta ayoyi na Qur'ani ko ya karanta sura ko yayi kaza yayi tasbihat ya karanta wasu abubuwa na ilmi da wani abu to yana cikin wani gari a katangi an tsare shi to duk sadda ya shagala bai samu yayi wannan ba to ya bude gate din garin kai abokan gaba za su shigo bai sani ba ina fata an gane to ya bude musu kofa sai su shigo wa mata ghufila ay ghafala futiha babul hisni fa waladahu al'adu sannan ne ko abokin gaba zai samu ya shigo fa ya'sir alayhi ay aw yas'abu ikhrajuhu sai ya zama yayi masa wahala yanzu ya damke shi ya kama shi ya wahalar da shi ya sa shi shiga cikin hali mai wahala wa yas'abu ikhrajuhu kuma daga nan ko zai wahala ya kore sai ya kore shi saboda ya riga ya zo ya shigo mutum ya damke ya kewaye gida an riga an mamaye ka to yanzu ko a duniyar ta dan adam ma dan uwanka yau aka ce ma baka san ya shigo ma gida ba sai da yazo daidai tsakiyar kanka ya tada kai daga abun bugu ya ce ba tashi daga nan ne zaka yi sai dai ka bada hakuri in zai ji hakuri in ko baka baka salla ba baka sani ba to amma wanda ka ji zai shigo kai ma ka shirya kai ma ai kaga zaka kore in ya gidi daga sai kake ya ko ya koma ma kamatar da kai kwancin mimike ya fito to haka zai ba mutane الجهة الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء mutum ya dora sai mutum ya zo ya shiga ya kakara ma kanshi abin da bai shafe shi ba wannan na kowane bangare sai mutum ya shiga nan ya shiga nan abin da ba ruwan shi sai ya koma ya ta yi shedan ya sama mutum ya rika shiga abin da ba ruwan shi ko maganganu ne ko wani abu ne ka shiga kai ta magana akan wasu ko akan wani abun nan ta yadda inda za a tsare ka kuma a ce abun nan kazan nan da kace a ina ya faru baka sani ba ko kuma ka kawo zurori ko kuma a ce ma na taba kwatanta a ce mutum ne yanzu kada cewa yayi kaza yayi kaza kai baka sai yana na cikin daki ba yana na cikin sai da ka gama faɗi haka kai tayi shiru sai ga ya fito yayi ni ka ce wani kenan to yanzu duk waɗannan abun da kace nayi a ina nayi kawo shi ya za ka to haka ba za a yi a lahira shi dama yana neman yadda za a yi tsallaka a lahira kowa na fagam-fagam yana neman yadda za a yi ta sai ga shi mutum ya gano cewa kai yana da kayan da zai ansa wurin ka ya ka gani kadiba wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ya ce a tadaru da manil muflis kun san kowa ne ne wanda za a yi mashi auction wanda yake fallasashe a lahira suka ce al muflis fina man la dirham lahu wala mata ko wala iqal a wani wuri suka ce fallasashe shine wanda bai da dirhami bai da ko da baibayi ko kuma bai da kaddara bai da kama sayar bai da komi su sun dauka abin duniya ake magana annabi ya ce al-muflis min ummati fallasashe daga al'umma ta shine wanda zai zo wani man yati yawmal qiyama shine wanda zai zo ranar kiyama bi salatin wa siyamin wa zakka ga sallah ga azumi ga zakka ga kaza amma fa وقد ظلم هذا يا zalunci wannan wa fasaka dama hada ya zuban mu wannan da jini wa taka irba hada ya keta mutuncin wancan fayukhadhu ay min hasanatihi sai a diba daga cikin ayyukansa a biya masa bashi kenan a ba wancan a ba wancan a ba wancan a biya mai bashi idan kyawun ayyukansa sun kare ba abin da zai biya sai a rika ɗebo laifinsu ana ɗora mai shi gwargwado yadda ya zalunce su bayan nan bayan an gama komi sannan a jefa shi wuta wannan shi ne fallasashe to ya ka gani a ce mutum ya zo yanzu an ɗora ma laifinsa kai laifin da aka ɗauko aka ɗora aka yi mai biyan bashi wataƙila ma baka taɓa yin laifin ba amma yanzu an ɗauko shi an ɗora ma saboda an mai biyan bashi kama wasu wanda suke musirruna alal halak nan wata rana muna magana da Malam Abubakar yace ya ji wani yana cewa shi ya yadda din a bashi ya kwasa din in an je lahira a bai nashin ba damuwa kaga wannan sune wanda suke cewa da su ji kunyar duniya kada su rika jin kunyar lahira ai da su ji kunyar duniya gara su ji ta lahira ka duba wannan musiba muntahal musiba hamaka ku adabul majlis ko idan ka fita ko za ka dawo sai ka samu hanyar da ta fi ma kusa yadda za ka dawo inda kake ba sai ka take ta kaga ka kara dawowa kai ko miskin ana magana ka bi ta kan ya kamata mutum ya san adabul majlis inda yadda duk za ka baka ta tsallaka mutane ba to ka kewaye ka bi ta wurin ya fi yanzu in wanda ya zagayo ta nan kuma su fa yan gida ne wanda ya zagayo ta nan ya shigo ta nan ina ruwanka da tsallaka wasu an yi ma wani magana kai ma ka ƙara shi din miskinin ya ƙara dawowa ma zai maimaita na to ka gani haka zo ya ka gani saboda haka abin da ya kamata mutane su abin nan wannan shine babban hanyar da za a zama abin nan ne ya fito ko rabi'an al-madakhil allati ay man hafazaha naja min al-mahalik in kaga can ya ce uku amma nan ya kawo rabi'an jerin wancan ba wannan jerin ne da muka gama ba yanzu jerin na farko ne na jiya tunda awwalan yace can farko shine an-nafsul ammara ko aka zo aka ce yau saniyan أبواب الشيطان التي يدخل الناس أي معها إلى النار ثلاثة يكاوس في ثالثا طرق الشيطان على الإنسان على ثلاث جهات في كاوسكو الجهة الأولى أكي مغانا أشيني التزيد والإطراف الوانا نبيو شيني أكتي الغفلة كو نأكو شيني تكلف ما لا يعنيه إن جميع الأشياء to sai na hudu nan ba na hudu a wancan cikin madakhil din ne ya fito ko madakhil na hudu shine al-madakhil allati man hafazaha shine kafofin da in mutum ya tsara waɗannan kafofin naja min al-mahalik to ya kubuta daga duk wata halaka babban abu ne nan ولهذا قيل man حفظ هذه الاربع wanda duk ya tsara waɗannan abun guda hudu da za a faɗi a haraza dinahu to ya tsare addininsa ya sa katanga ya tsare addininsa addininsa ba zai samu matsala ba na ɗaya al-lahzat wal qatrat wal lafzat wal khatawat wanda duk Allah ya taimake shi ya kula da waɗannan abun guda hudu to ya tsare kofofin da zai tsare addininsa ba zai samu mushkila ba shedan ba zai samu dama akan shi ba zai tsira bi idinillahi ta'ala واكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الابواب الاربع mafi yawancin inda sako ke bi ya mamaye mutum ya shiga kanshi har ya fada ciki ta waɗannan kofofin ne guda hudu waɗanda ake magana wanda in mutum ya tsare su ya tsira na farko an nazara kallo kaga kallon nan balle yanzu irin na yau kallo mace ta ɗauki hotonta wata ma har ta kai ta daukan ta ma tsirara ta sa ku duba wata wata rana da sai tsiraicin ta ta sa ta sa a jikin abun nan ma ta tura ma wani ita ko matan ta zo ta laluba wayan ta gani ta nuna ta ce za ta nuna ta nuna wa mutane kuma ta roke ta ta ce dan Allah ta ruba mata asiri kin san ni ɗan uwar ki ce mace ta ce uwa ta ce ba kika ci man mutunci kika turo wa mijina ta ce sai ta tura ta ko tura din ga ta nan haihuwa wata sai digida a kugu komai za ka sassire ka tura mu wani saboda hauka ranan muna magana da wani injiniya yake cewa shi kanshi mai mai Facebook yace nan da shekara ashirin yana jin tausayin da wasu mutane za su shiga duniya domin mutum zai dauko komai na shi sa a Facebook mata ta zo ta sa jikinta komai ta sa jikin abun nan dinsa wata budurwa ce wata kaza ne ta sa komai na ta a jiki daga baya kuma ta ce miji take so ta aura kuma na kirki ta gama wannan kallon a cikin a cikin a cikin duniya kowa ya ganta ya gama ganin jikinta ya gama ganin komai sannan ta ce kuma yanzu wanda take so ta samu ita na kirki kuma ya auro ta bayan shekara ashirin wani ya gana ma sai ɗauko hoton ya tuna ma su kansu da kansu ma za su tuna ma ma bayan shekarun an yi kawai sai su ɗauko wani abu da ka tuttura sai su rika maidowa suna nuna ma ka tuna in kana so ka tsara lakin kana son shi in ba ka so kuma ka fashe da kuka ba yadda za ka yi kallo ku duba wancan sallan da aka yi har wani abu ne aka yi challenge challenge din nan matan aure suke rawa su su dauki hoton su dauka suna tikarawa wata da mijinta har ya nemi mata liki shi ma babban wawa yawa mai matan liki yayi kaza tana rawa ta tashi da rawa wasu har da yaran su ga sunan suna kallon tana ta tikarawa kuma wannan rawar ita suka yi suka tuttura wanda ta ci challenge ne matan musulmi ki rawa irin rawar da ko gidan buki aka yi wannan rashin kunyan babban rashin ku amma sun yi da a cikin gidansu sun dauka sun tura ma duniya a gani kuma yanzu ka kaya manyan da za a yi su kwato su dawo da shi in hotuna ne wani dama yana ganin hoton ma shi ma zai screenshot kawai ya dauke hoton ya aje a wani wuri to ya zaka ka kwato shi kai da ka tura ka kwato wannan hoton ka ce dawo to ka dibi fa yadda mutane ke yi nazara kallo ran nan na gani wata wasu kungiya sun rubuta laka zuwa ga Sheikh Ali Safan Tami Minister of Information cewa abinda suke so a taimake su a haramta pornography a haramta shi yace gaskiya amma shi wannan letter a tura ta inda ta zata kai da ta Minister of Minister of menene um culture na abun nan ne eh eh ta zo shi eh eh asan culture shi za tura mawa yace can ya kamata latar nan ta je tunda kowane da aikin shi yace amma su sun ga lata amma ta fara zuwa wurin wancan tukuna sannan abinda suke so su ma yanzu sun gano munin abin cewa in ba an hana wannan irin masifa ta kallo ta pornography yara kanana sun iya zina sun iya komi kuma ba sai da ka an buɗe abin nan din yanzu da kansu ma sai scope da ake na Najeriya nan to me wa mutum su da pornography duk ba abin da ba sa nuna sai ya shigo da kanshi ma in kana so ka shiga in baka so kai ne zaka wuce dan ka shiga cikin tsiya to duk abin da ya faru yanzu sai ga an nuna mutane har da gabaye wani maman shi ta mutu ba lullubi ko tanta na jahiliya sai ya dauko ya dambara a cikin duniya a gani ga maman shi duwaye da maman shi take kamar ma ba ma gujiya kuma yanzu yana so ya ta Allah jikanta sai ka sa hotonta wani gawace mutum yana mutuwa ko kimtsa shi ba a yi ba sai wani ya sauri ya ɗauke hoto ya turo yace gashi nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gawa ne nan ba a gama kin ba komi wanda mu a shari'a idan mutum ya riga ya zama gawa ya zama ya zama al'aura lullube shi ake rip tun daga sai har ku wani tun kasa a gama ka wani sai dauko hoton kawai watsa shi a duniya ko mace ce ko namiji in mace ce dama hotonta da aka samu shi za a dauko in Allah ya sa tana da mai hijabi wa biha in ba ta da shi hoton ta za ga ta gantsar kawai ga ta nan tsaye ita ce ta mutu yanzu sai a kawo wannan RIP a gambara a gabanta a ce kowa ya kalla ya gani ta nan to ido sau da ka ido shine babban masifar da ga ta nan dai ba yadda za a yi balle kuma yanzu a irin wannan kallace-kallace a turo kaza a turo kaza a turo kaza wani ko baka zo ba sai ya fada mata su zo su zo su fake da abin nan ba da guzuma su harbi karsana sai wata ta fito ta fitar da tsirejin ta ce wani irin hoto waye ta ce wai mai son annabi yayi salati ubanki ne ce azun anan ne za a zo ai salati in za a salati sai kin zo nan wai mai son annabi ya kalle ta kuma ya wa zai mata ita wai salati wai ya kalle ta mai son annabi kuma ya tsaya wurin kada ya wuce sai ya yi ma annabi salati sannan ita kuma ya tura ta gurub biyar duk salatin za a wannan wani duk salati to ku duba wannan ido ne fa yake sanye wannan abin za a yi wannan ce to shi kenan mai ta zo ta yi gantsar ta yi hoton ta daga nama wai amma mai son annabi kuma to son annabi ne yasa kika zo nan bayan annabin ne aka gaya masa ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati kuma yaghuddna min absarihinna kuma aka taho wani wuri aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dalika adna an yurafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahima annabi ta asa hijabi an saba ma annabi sannan kuma a ce ai salati ita so take kawai a ganta da wayo sai mu mutane ƙarya sai ta fake da son annabi take yi to son annabi ai son annabi shine abi abin da annabi ya koyar hmm? kai fi buyuti kunna ne haka ne gaskiya ne to ba sai zai haka ba amma wata sau da hoto hoto ta yi gandaddar ta yi wata irin mummunar shiga kuma ta ce wai mai son annabi ya kalla ya tsaya nan kada ya wuce ya tsaya fa kada ya wuce kuma ya yi postin wuri biyar na group ya abin nan ba wata ko ita ma har za ka gama wai an ce ma dan musulun eh ta zo ta yi wani abin nan ɗinta ta ce wanda ya zo nan wurin ya yi lakin ɗinta ya tura ma wasu yau za ta yi mai abin da kai ta hana shi bacci ga nan ban wayar ta kuma ya kira ta sai ta hana alaji ga kai da mamaki so sai za ka gani za ta yi wannan abin ta shigo ta ce wanda ya ganta ya lakin ya tura wani group ya tura wannan hoton na kuma ga number ta nan in yana son ya kira ta ya kira ta za ta wata ma ta ce za ta nuna mai wani film na ta tsirara ko hotunan ta tsirara yau sai ta hana shi bacci kuma in ka bibiya duk sai ka ga ƴaƴan musulmai ne wannan kadai ma bai sai zama wannan masifa ba wa zai so yanzu sai ya auri wata ya zo ya ga hotunan ta cike da duniya kuma wanda har ta yi tsirara a wuri kuma wani ma yanzu a wannan zamanin yana iya sai ya san ka aure ta ya nemo wannan hoton kawai sai ya ce maka ka ko san wanda ka aura ya ballo ma hoton ko bai ce komai bai dauko hoton ya je ko ma kawai ya shuru kai ka gane nan fa na ba ku labari zan yi tsirarsa na ce ku wani ya zo da bakuta ya ce ka yi wutare wani ne da yana da 'yan kuɗin shi yayi ya samu yan kudi shi kudi suka kare yazo ya koma Abuja Allah ya ƙara ruwa mai asiri ya dan samu wani an hanyoyi yana ta yi amma wurin da zai kwana ma babu a mota yake kwana illa ya fito fasfas yana da mota ran ne je garin su yaje inda abokan shi suke wani da yazo kawai zai tafi bayan da ya dan yi masa abubuwan da zai masa sai wani yazo ya ce mai dan Allah ina da abun nan ba kaina zai yi kamar nawa a Abuja ce wannan kaina ni kaina zai kamar nawa a Abuja wato kenan yanzu aboki sai da kai yake eh tun da ya gan eh sai ce kai na zai kamar nawa a Abuja ce inna lillahi to ni ba na sai da kai sai ka je wurin ma sai da kai kin ka kai can ka tambaye su nawa zai yi wai kai jire da Abuja to yanzu wanda ya gane wanda ka wura yana da hotunan ta in tabo idan ka turo ba su yi zai sai ga zai to saboda haka kuskure ne ake yi yanzu a tashi mutane su dinga za abu da yau abubuwa da zagi ku yakuri fallahazatu ra'idun ra'idu shahwa wa rasuliha kaga kallo shine dan sakon sha'awa shine mai aiken in kai ka bude kallo to kana ta kallon abu sai ya jawo ma matsala wa hifzuha aslu ay hifzil faraji rifa kallo tsada kallo rifa kallo mutum ya zama ya tsara kallo shine asalin abin da zai bada dama mutum kada ya zina ya tsare farjinsa man atlaqa basarahu fi ma harrama Allah wanda bi ya tsare idanunsa ya saki idanunsa kai man atlaqa basarahu duk wanda ya saki idanunsa ya bar su bude fi ma harrama Allah a cikin abin da Allah tabaaraka wataala ya haramta awrada nafsahu mawarid al-hilal to ya jefa kai shurin halaka ya ja maka halaka wanda duk ya bude idanunsa ya zama na kullum kawai abin da ya ga nama zai ta kalla fi ma fi mai da daddare ya je ya ga shi kadai ne a daki sai ya budo tashar da ya ga dama ya ta kalla da sai an ce an bude TV ko an bude yanzu a wayan mutum ba abin da ba zai kalla ba inda yana so sai dai ya ji tsoron Allah wasu mata ne ma sai su shige cikin bargo ki ta kalla cikin daki ba sani ba su sa wannan abun na kunne ba a jin sauti balle in ka zo wucewa ko kai baban ne ka zo wuce ta dakin ba sai ka ta sa a cikin abun nan ta boye waya cikin abun nan dinta ta rage hasken ba ka iya ganin hasken daga wajen mayafi sannan kuma kunnenta kuma ta saka wani abu a ciki ta sa bluetooth ta sa abu a cikin kunnen ba ka jin duk abin da ake magana na sauti ita tana ji kai ko ko ka zo ka tsaya tana tsaye dukan ta ba ka ji haka za su yi to haka maza haka mata tana ta yi tana dariya wata da tan sai ga sai dai kaji ta yi dariya a'a wacce ko dai ma kace ya ce lafiyar talau tana kallon wani abu ne yana ba ta dariya ba sani ba tana nan cikin bargo tana ta kallo ba ta bacci ba ko shi bai bacci ba to nan dole sai muraqaba ba yadda zaka yi duk wayan ka ba yadda zaka ka hana wannan menene dalili in ka ce waya ce zaka kwace sai dai mata makaranta yanzu musamman yanzu zaka shiga cikin wannan bala'in ai wayoyi yanzu yara kanana ma an sai musu saboda an ce komai online electronic akal online za abin nan za a yi wasu electronic abin nan ne saboda haka dole ka sai musu waya su rika yi da ita su rika yin kaza da ita kuma wayannan budewa za a yi a sa data a yi kaza dole sun bude abubuwan nan wasu su ta shigowa baka ba sani ba in ko ta shiga makaranta fa in ta wuce secondary school yanzu idan ta shiga university dole a dama ma yanzu ma tun daga sadda za ka yi registration na jam ba sai kana da email address ba ma sai kana da email address sai ka sa profile ɗinka a ciki komai sai ka sa sai ka shiga wannan shine automatic sai ka rige waya saboda sai ka sa profile ɗinka sai ka sa komai in za su turo ma wani information ta nan za su turo ma in za su yi ma wani abu ta nan za su turo ma to in ka shiga makarantar dama malami ma zai zo ya bada sakad kowa ya sa email address ɗin shi ya sa komai saboda in zai bada wani assignment ta nan zai turo ba ruwan shi da ya zo aji in zai turo wani abu kai ma in ka gama ta nan zaka tura mai ba ruwan shi da kai to za a yi ba a rike ta ba hmm? to gara ma wannan amma wanda za a yi ma jagwalgwalin ba ma sirri ya sa abin sirri wannan ba shine bai sani na ma wannan shine muraqaba amma wai ni abin da nake magana ya zaka ga tare yara eh ba za su yi shiga ba to to aka nan nan din da ake to ya za ka hana ba sai dai tsoron Allah ba sai dai in ita ta ji tsoron Allah ko shi ya ji tsoron Allah ya ce to fa abin nan duk yadda ya boye fa yana yi Allah na ganin shi Allah na sani mala'ikun nan suna yi babu wani abu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati duk wani abu in magana ne in aiki ne ko rubutu da yawa wani sai ya batsa da rubutu ya dauka ba komi yadda ka rubuta haka dai yake da yadda ka faɗi sai duk waɗannan abubuwan mutum ya tunanin su saboda aka yi kiyaye to wannan shine kawai abin nan ba to shi dan dukkan zai bi saboda haka awrada nafsuhu mawarid al-hilal qala Allah azza wa jalla kull al-mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya ma mu'minai su tare ganin su wannan min din ba tabaidiyya bane ta su tare wani bangare man da wani bangaren su rufe wa yahfazu furujahum sannan su tsare farjojin su zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un Allah tabaraka wa ta'ala mai bada labarin abin da suke aikatawa ne saboda haka kaga shi yasa ake cewa zina ma zina ido ma in ya kalla aka sakai ya kalli abin shi an yi zina da shi saboda haka mata su dauki hotunan su shi kwalliya su dauki hotuna su rika sawa a ta media su rika bazawa ko ina wannan abin mummunan banna ne babban banna shi kuma sannan ran da mutum ya so ya cire ba zai ciru ba nan muka karanta wani yaro aka ce ya zo ya shiga wani abu ana nuna muyagun shi masu mai waɗannan abin nan pornographic abubuwa ake kallo yana yi yana tura wa abokansa in ya gani ya tura ma abokansa ran nan ya ce ai shi ya yi subscription na shekara biyar bari ya sa abokan account ɗin shi su ma su riƙa gani kai tsaye bayan ya yi haka nan shi bai kai shekara ɗaya ba ya mutu yanzu abokan shi na ganin abin kullum sai su tuna yanzu kuma wani shine ya masa wannan sanadin kuma shi yana kabari ya za a yi su cire shi suka kira wurin da ake sa abun a cire shi a tsaye da abun nan suka ce to in za su turo akwai code din da suka bashi da a kowa in zai shiga sai an bashi wasu code da su ake amfani in za su iya gano code din su turo sai a kulle shi am ai blocking din shi amma ma ka ba zai yi ba sai an gama shekara biyar kuɗin sun kare babu wanda ya san waɗannan code din sai shi kuma shi yanzu yana kabari to wani code ai da kama mutum zai rike wani wani abun ne in yayi yawa kake sa a wani wuri amma yanzu kaman pin na password wani abu da kanka ma sai ka rike shi a kama ba sai ka sa shi a wani wuri ba a rubutu in ma kana ya zai to saboda haka aka ya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna ka ga ma mata su ma su rinsa idanun su ba a ce su ta kallo ba su ma su ta kallon hotuna amma dai na mata ya fi hadari sa hotuna a cikin waɗannan abubuwan ya fi hadari na mata wa yahfazna furujahunna sanan tsare farjojin su kuma kada su rika zina kada su bada kafa ga zina wala shakka annan nazara aka ce ko shakka babu kaga kallon nan asalul ammatul hawaris shine asalin kusan dukkan abubuwan da ke faruwa na laifuka da sabo daga kallo ne allati tusibul insan wanda suke samun dan adam wannan kallo shine namba na farko da ke jawo duk masifar da ke samun dan adam qala sha'ir كل الحوادث مبدأ مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السحم بين القوس والوتر wal abdu ma dama za tarfin yuqallibuhu fi a'yuni al-ghayr mawqufun ala al-khatar yasurru maqko yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bi sururin ada bid-darari yake cewa kullul hawadis duk yawancin abubuwan da ke faruwa na laifuffuka wanda suke zunubi ne mabda'uha minan nazari farkon su daga kallo ne kallo ya jawo su daga kallo kallo shi yasa zaka ga kallo ko wani abu ne da kake ganin shi ba ba abun nan bane ka je kallo ka ga wani abu ya faru ka ce mu tsaya mu kalla ka je can ka kallo wani abu ka ce mu tsaya mu kalla malan kallo bai cika jawo alheri ba ka bari wasu su kallo ka ji labari ya fi a kan ka ce bari ka je ka kallo da kanka a kai ta gani abubuwa sun faru wani daga zuwa kallo wanda suka yi laifi su gudu shi wanda ya zo kallo a damkai wani lokaci har ya kai ga ɗan kallo ya mutu saboda kallo ya je kallo an zo wani abu ya faɗo an samai shi wanda ya ka sauran abin bai shafe su ba kallo saboda aka kallo daga kallo sai ka zo kana kallo abin nan maka je ka ga kallon abin da zaka je ka jawo kanka aiki saboda aka kallo in ka ce ka kalli komai duk abin da za a yi sai ka ga yadda aka yi duk abin da za a yi sai ka ga yadda aka yi sunan ka mai nadama ba mu zamun nan yace ai mafi yawan wuta da kake gani min mustasgar sharari daga tarzabi ne wanda aka rena yanzu ka kalli ashana in ka ga ashana a haka ba za ka rena ta ba kwaya ɗaya tsinken a shana guda ɗaya ba za ka rena ta ba amma in aka tara abun nan aka kyasta ta aka wurga ciki in an jima in ta zama wuta ya kake ganin wutan na ko na gari bakar ashana aka ce makaruwa ko bakar ashana ko na gari to bakar ashana ba daga galin kallo bane ta zama bakar ashana sai wancan mai wakan yema mai karuwa waka ya ce karuwa dai bakar ashana ce ko na gari ita kadai ta harbi kowa da cuta ta harbi kowa da sharri kai ƙarya ta hada ta raba mata da miji baka ashana ko na gari to haka yanzu nan nan ashana a ce ma ga abin da take ci sosai kaman fetus ko wani abu a kyasta guda ɗaya a wurga ciki ka ga yadda za a yi a zo da tirelan mota alhaji kabiru sai ta kona gari to to to ya ka gani to to to auna to kuma guti guda ɗaya to amma da ba ƴan karama ba ce to kaga ni ko to da ka to to haka haka zunubi haka kallo kallon nan ka ganshi kamar karami kwatanta shi da ajana amma in ya sak ya sulle zai zama ajana zai zama wacce wutar babba daga nan za ta jawo kam nazaratin ay balagat min qalbi sahibiha kallo nawa ne wanda ya kai cikin zuciyar mai kallon da ya shiga cikin zuciyarsa sai ya zama kamar blagi sahmi bainal qawsi wal wasari sai ya kai ga kaman yanda ka san kibiya in an sa ta akwari da baka da wannan sarki aka sake ta yanzu kibiya guda idan aka samu aka yi sa'a aka samu wanda iya harbi ya harba sai ya same ka a gindin wuya ko a makogoro ya kake garin za su kwashe ko ya same ka a wannan bangaren na hagu ya samu daidai kirjinka a gefen hagu ta kaddira sosai ya kake gani shikenan in ba sa abu wannan kibiyan guda ɗaya da ta zo ta yi dalilin sai ta yi kisa to haka kallo ɗaya yana iya ba da wannan abu kamar abin nan ba kamar wani littafi da da makaranta lokacin da ke cewa tsalle ɗaya ke sa a faɗa rijiya in ka faɗa rijiya ko kai tsalle dubu ka gani ko za ka fito to kamar haka kallo yake tsalle ɗaya ke sa a faɗa rijiya amma ka yi dubu ba ka iya fitowa ka jari ihin iyo arida kai da wala arabi sai iyo rayya aba eko jiya je iyo wal abdu ma dama aiza qadfun yuqallibuha akace dan adam matukar da yana da ido wanda yake jujjuyawa idon nan yana jujjuya shi inda ya ga dama fi ayunil ghairi kuma yana kallon wasu shi ma in dai mutum yana da idon da zai rika wurga shi ma ya kalli wasu ya wurga ya kallo can ya wurga ya kallo can mawqufun alal khabari to kamar ya fada kan hadari ya riga ya fada kan masifa in dai kana da ido kuma kai ma kai amfani da shi kana kallon idan wasu ka kallo can ka kallo can ka game su kai ka kallo can ka kallo can ka game su kai ka fada hadari yasurru muqlatahu mutun yana faranta ma idan sare muqla wannan mai juyawan a ciki shine muqla mutum zai kalli abu dan ya ji daɗi ya faranta ma kansa ma zarra muhjatahu wanda kuma muhjatahu bayan ko ya cutar da idan ya cutar da kallon da yi la marhaban bi sururin azab darari kai Allah ya wadaran murnan da zaka dawo mutum da bakin ciki da cuta Allah ya wadaran abin da zaka gani ka ji daɗi kuma bayan ka ganin ya dawo ma da masifa to nan za a tsaya ko a tsaya alkhatara ta biyu na'am to shi kenan kowa ba ya gaji da kai shi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu na'am na tafi bi hada ko hatta dabbobi eh na'am eh eh ne in suka kana kallon su eh shi da gansu ba eh haka ne haka yake tabbas sosai cewa ya dabbu kallo ko a dabbobi masu cutarwa shi ke ba da matsala idan suka ga mutum sai suka ga shi bai gansu ba ba matsala amma in suka ga ka gansu to kawai za su tunanin yadda su kai ma shiri kake yi akwai dabarar da kake masu shi yasa kwanaki muka karantar da wani da ya koya mana ya ce idan kana tafiya cikin daji sai ka kure ma waɗannan namomin dajin ka kure su ka zo ga su ka gan su kuma alaman sun ganka ka gan su to nan a lokacin nan abin da zai kubutar da kai canza maka halitta ka kama idan kana mutum sai ka koma sai kai wani haka to sai su ce a wannan ba mu san shi ba to nan wannan ya ta da ka tsugunna ka canza fasalin ka to sai sai ja da baya yanzu shi zaka ba tsoro sai ce wannan ba mutumin da na sani bane ba dan adam bane to sai ka canza fasali sai ka sai ka sai ka wani yunkuri kai kai wani badakala dai ka juya halittarka to shi ma sai ta kanshi yanzu ba magana yin ka zai ba ta kanshi zai ka riga ka kure su kafin ka ce ka daga makami ya diran ma to sai kai sauri sai ka canza sai kai kasa kawai ka canza kalan halitta sai baza da gudu ya ce abin nan ko kare ne yanzu in kai ya taso mafadacin nan in ya zo ko ko haka sai ce a wannan ba suka gaga da baya a'a in ka kare ne haka sai ka ga ila eh eh eh eh amma in gaba da gaba aka kalle shi to sai shi da lafiya to ka gani to zuma dabbobi kenan saboda aka kallo ba ko babun nan bane kallon nan in za a yi abun nan dai abun nan in ko baka ba mutun ya ja maka shi abun nan ku duba wancan ayan da tace wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-insi wal jinni ai kaga matsalan da aka yi ta maganan waɗannan abun sun kai su ne wurin da bai kamata ba سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقب مائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراد عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين